الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi maza da mata masu girma masu albarka muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya ba mu damar isarwa wannan masallaci na alfuqad da ke anguwar zariya kusa da likitar agaji kusa da likita ta da isa ko kinlik al-ihsan a wannan dare na talata wance ranar litinin da muke 27 ga watan al-muharram wata na daya a cikin jerin watannin musulunci hijirar dan gatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 14 ga watan da ba a gani shekara ta 2023 miladi Isa dan Maryam alaihi wasallam in tarihi ya inganta muna karama Allah subhanahu wataala godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan munasaba ta ziyarar dan uwa Sheikh Abdul Malik Khamis Abubakar wanda ya taso ta Kanas ta Kano ko ta Maradi zamu ce ko kuma ta Borno ko ta Yamai ya taho tun daga garin Yamai domin ziyartar wayannan jihohi guda uku a cikin wannan kasa ta mai albarka ta Nijar jihar Tawa suka gabatar da darussa kamar da muka bayani da yanzu da kuma jihar da magaram shi ma suka gabatar da karatu da gashi yanzu ana maraɗi ana gabatar da daura karkashin mukaddima ta littafin babban malami al'allama a sheikh muhammad al'amin bin muhammad al-muhtar a shekede kenan karkashin littafinsa abubuwan bayan fi zahir qur'an bil qur'an da aka ana gabatar da wannan daura an fara tun jiya daga goma zuwa sha biyu za ta ci gaba da gudana gobe da jibi da gata muna kyautar ta ranar alhamis a kan mana sai muhadarorin nan da ake gabatarwa wanda mun gani an yi jiya a masjid ba ahmad masallacin mai rimbo da ke kura da tsohon an yi a masallacin zakiya a jiya da rana sannan mun zo da masallacin sahaba an gabatar yanzu kuma gashi mana nan masjid furqan gobe talata insha Allah za mu kasance a masallacin mawa shi bi laraba za mu dawo nan masallacin gidan mai rimbo rana alhamis kuma markaz na ya kasuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala malamar ga mai bayani game da shi haifafan garin kwanne ne nan ya yi karatu ya kammala har ya kai matakin da ya isa najeriya ya samu baccalaureate ya dawo kuma ya tafi jami'ar libya tun 2004 har ya kammala ya dawo 2008 ya samu daga baya karin karatu zuwa kasar saudiya bagdad al'alam al-islami da kuma darussa na al'armar maki wal madadi kamar da bayani ya gabata kenan a yanzu haka dai malami ne na jami'a da yake koya mahmud kat kuma na ta gabatar da darussa ɗaya ne daga cikin manyan limamai a garin yamai masallacin imam malik ɗaya ne daga cikin khutaba masallacin imam abdallah wanda shi malam sarki ne ga imam abdallah sai kuma masallaci na munazzama tattalin bashariya da ke kwarka kenan insha Allah muna fatan ci gaba da bayanin na ɗazu kuma gwargwadon alaƙar yadda ya dace da munasaba sannan ce kulli makami makami sannan malamai suna da hikimomi irin nasu koyaushe suka kalli jama'a da za su yi ma magana da kuma sai su ga wata magana ta yi dacewa da wannan jama'a marwada yadda suke insha Allah muna fatan Allah subhanahu wataala ya tallafa wa mala cikin dukkanin sakon da zai isar muna fatan Allah subhanahu wataala da ya jagora tare da shi akwai rakiyar kanansa wanda muke ga yana daukar malam Muhammad al-Amin da kuma malam Abdullahi Dogarawa insha Allah yanzu kuma tare da muka bayyana kusa akwai Imam Ismail Sahaba da sauran manyan malamai da muke tare da su wanda suke kula da wannan tafiya irin su salmalan musa irin su ma'alaji isaka duka muna fata allah isaka ma kowa da alkhairi insha allah ta gaice malam zai fara karatu fala ya tafadar da shukura ma'ajura allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna muku gaisuwa ta addinin musulunci bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa gaba daya da wanda ya bi su akan tafarki na gari haɗu zuwa ranar ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malam suleiman ya bayani ya kaddari mun samu shigowa a nan bayan an samu gabatar da daura da kuma karatuttuka a garin tawa muka wuce muka zo zandayar allah ya kaddari kuma an kare yau gashi allah ya kaddari mun shigo maraɗi kuma an fara gabatar da karatuttuka tun wato ran lahadi ke to hakika muna cike da farin ciki game da abin da ya haɗa mu ba don komai ba sai don wato tunatar da kawunanmu abin da yake da muhimmanci ga rayuwarmu ta duniya da ta gobe a matsayinmu na musulmi maudu'i da ya kamata mu tattauna a kansa shine maudu'i wanda ya shafi muhimmancin alkur'ani game da rayuwar musulmi da kuma kalubale dama mu fara maudu'i na kalubale da yake fuskantar duniyar musulmi to rashin daukar alkur'ani da muhimmanci da ilmomi na alkur'ani da muhimmanci da dai sakaci game da littafin Allah a bangarori daban-daban daban-daban yana daga cikin ababen da ya kamata a ce an tattauna a kansu a duniyar musulmi don haka za mu ɗan taɓo wannan ƙabiya game da ƙalubale da yake fuskantar wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ga mun kawo gaɓoɓi masu yawa wanda wannan maudu'in shi karan kansa game da ƙalubale game da alƙur'ani gaskiya ba ɓangare ɗaya ba ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma suna da yawa kwarai da gaske da haka irin wannan karatu na awa ɗaya ni a tunani na ban ce ko awa talatin ba ko abin suna yi karar sauran da karatu ba cika baki ba ne idan muka shiga cikin karatu za mu yi ma ɗan uwa tambihi saboda akwai wani mashruwa kamar proje da ƙasar saudiya ta yi ta banni ban san da yanzu inda ya tsaya ba karkashin hidayatul qur'anil karim wanda ina ganin bincike ne wanda za a raba shi ga doktorori ko masu bincike na duniya kusan maudu'i dubu ne game da alqur'ani wanda duk yake so shiga cikin internet ya sa hidayatul qur'anil karim in Allah ya sa wannan mashru'in an fara ko an kare ko a idan aka kwana dai zai gani wannan na farko kenan abu na gaba sai mun yi shimfiɗa game da shi alƙur'anin karan kansa sunayen alƙur'ani sifofin alƙur'ani dalilan da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani a ƙarƙashin dalilan da suka sa aka saukar da alƙur'ani a nan za mu tattauna akan irin ƙalubale da yake jiran al'umma da haka dole sai mun yi shimfiɗa kuma saboda wannan shimfiɗar tana da muhimmanci ina fata ana fahimta ta sakaci game da alkur'ani ba wai wani abu ne wanda yau ne aka fara don yana buƙatar tarihi a ɗauko tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau dalili kuma aya cikin suratul furqan nan kuma muna markaz nami masjidul furqan to ayat da zamu fara da ita tana cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahtura wannan mas'ala ba wai mu kadai take ci ma to a ƙarya ba muna ganin muna ta yi lokacin da alƙur'ani yake sauka da dimidimin sa manza Allah sallallahu alaihi wa sallam shi aka sauka wa da alkur'ani ya ci karo da wannan matsala Allah ce wa qala rasul manzo yace shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anan shi ake nufi amma ba da inda aka ce rasul ba ake nufin shi a a sai mun yi hattara siyaki zai bambanci inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunun rasula na ar-rasul ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin al-wujuh wan nadha'ir na Imam Damaghani sai kaga kalima kaza tana dukan ma'ana kaza a cikin al-Qur'ani in ba haka ba dan kana jin larabci kawai ka dauko al-Qur'ani ka kutsa to za a yi banda mu ga muka mu gaskiya da larabci ne ilmi da duk larabawan duniya malamai ne da haka larabci daban ilmi daban ka iya karanta larabci wasila ne ta kafinci alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'a amma larabcin karan kansa shi kade bai isa da haka ai hatta ya rabb annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rabb ya ubangiji inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na ka ganin yace al'umma suke da mutanen sa ittakhadhu shirka wato hadha alqur'an wannan alkur'ani mahjuran abin kauracewa cikin wannan aya akwai matsaloli daban-daban waɗanda ya kamata a tattauna a kansu waɗanda suna da muhimmanci ba duka za mu ɗauko ba wurin ɗauki ko uku na farko wa ƙalar rasulu ya rabba ya harfun nida lilba'idi haka malaman na hutu kaji kuma karamani in za ka kira wanda a kusa sai ka sa alhamza ka ce a muhammad amma ka ce ya muhammad ya yi sako yi sama kenan ko wannan ya nuna kamar ana kiran wanda yake nisa shi kuma ga al'ada ta alkur'ani rabb da muminne da kafirai duk da shi suke ni suke kira duk cikin qur'ani ya rabbi in ji malaman har da alkur'ani ga suna suna jina in akwai kuskure a gyara suka ce ya rabbi biyu ne cikin alkur'ani وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقيله يا ربي كو وقيله أو تكها بند شي suka ce baka sake samun ya rabbi to in malamai sun tabbatar da haka fa biha wal an samu kuskure kuma za a gyara to sai malamai suke cewa malaman balaga ta alqur'ani suka ce abin mamaki duk cikin qur'ani sai a ce rabbi a cire ya dan saboda nuna kusancin Allah wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib to tunda Allah kusa yake hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam sai sahih bukhari yake cewa irba'u ala anfusikum irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la qa'iba kenan ya san da Allah subhanahu wataala yana ji kuma ba ne sai yake ba wa sala mun ji wannan da kyau to anan ya rabbi guda biyu kafirai da musulmi duka in za su kira Allah addu'o'in sai su cire ya saboda qaribun annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk bai ce ya rabbi ba ko ba kana bane kafirai ma Allah ya raba da wanda su ce rabbana akhrijna min har sai ya rabbana ba ya nuna kinin yana kusa annabi nuhu ya ce rabbi inna ibni min ahli bai ce ya rabbi ba to amma ga akramul khalq a'lamun nasi billahi subhanahu wa ta'ala kuma yayi addu'a da harafi da yake nuna nisa akwai matsala ko babu shi yasa wallahi ka dauko aya ka bi gundarin larabci ka wuce kana ga maka matsaloli akwai abubuwa da dama da suke bukatar ai karatun ta da su a nemi littattafai da masajir a san ka'idodin ilmi don a tattauna a ilmanci ita rigima ba wanda bai iya ta ba hadda ba hukata sun iya rigima sai malamai suka ce to duk yaran benga kuma suna dangantuwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi taujihin wannan na fata na fahimta ta sai suka ce abu na farko shine cewa idan rigima ta kauri musiba in tana daga nesa masu hankali ɗin suke fahimtar ta in ta zo kusa ta fi tayar da hankalin waɗanda suka san abin da ake kira tashin hankali haka ne ko ba haka ɗauka tun daga gidanka yanzu a gidanka in kana da mata kana da 'ya'ya in ka kawo buhun shinkafa banda kai babu mai iya tashi sha biyu na dare bincika ga abin da ke faruwa saboda su abin da suka jira da mata da yara sahiya ta waye a daha kai ko kana tunanin shin yaushe na wani zai shigowa su ku suna suna banda shi yasa sha'iri ke cewa umurun yadhaku sufaha minha wa yabki min awaqib haddadi umurun waɗansu al'amurra ne ya haku sufaha umin ha wawaye suna dariya amma wa ya buki min awaƙibi hallabi mai hankali shi kuka yake kun ji wannan da kyau to shi ya sama a cikin suratu ƙwaha allah yake ba mu labari akwai wasu kafirai guda biyu na fata ana fahimta wasu ka ce illa bistu illa yau ma wasu ka ce illa bistum illa ashira to waɗanda sun ka ce illa bistum illa ashira illa yauma kuma sai aka ɗauke su cewa su ne amsalhun tarika a duniya mun san dai kafirai wanda ya ce kwana goma ko ba haka nan bane ai ya ɗan kwatanta ba wanda ya ce yauman ai kamar baya manta ya fi mantawa to kuma an ce amsaluhum tariqa me yasa aka kira su haka kadiba cikin wani littafi sunansa fawaid fi mushkilil qur'an a cikin littafin na Izzuddin Abdussalam Sultanul Ulama a cikin mulhaq da aka kawo sai ka duba can karshen littafin an samu mulhaq an sa alama sai ka ga amsar da aka bayar dalili da suka ce kwana daya saboda tashin hankali in ya zo magabaci ya fi jinsa mun gane wannan da kyau shugaba yana jin tsoro abin da ya tarwatsa al'ummarsa amma ba kowa ne cikin al'umma ke tunanin abin da zai tarwatsa al'umma bai da kyau ba mun ji wannan da kyau to anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa samun tashin hankali a lokacin da aka guji ba alkur'ani ya fi kowa samun tashin hankali a lokacin da aka ki imani da alkur'ani shi sa ya ce ya rab inna qaumin takhadhu hadha alqur'ana mahjura ya wato abin yana tare masa da hankali har ya kai inda yana yin nida'i da harfin nida wa qilihi ya rab wa qilahu ya rab inna haula'i qaumun la yu'minun ima rashin imanin mutane yana tayar masa da hankali wani ko in ya ja aya ja hadisi aka ce ba a rata ce na ruwa na kuta jahannam Allah ya ce wa ma aktharun nasi ولو حرصت بمؤمنين إن تحرص, إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضلك ولا يهدى من يضل أو تكراء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين to kenan wannan shine dalilin da yasa yace ya rab saboda al'amari ne wanda ya dame shi sosai wa qalihi ya rabbi wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mas'ala ta biyu shine matsalar da malaman usulul fiqh suke tattaunawa akan ta halittar ku fi'lun amla shin mutun ya bar abu bai aikata ba shin yayi aiki ko bai yi ba kaga mu ne aka ce mutumin da bai aikata ba sai a ce bai yi aiki ba malaman usulul fiqh suka ce la ba haka ne kaurace ma alqur'ani kaga ai sun nisance shi to aiki ne suka yi barin ƙor'ani aiki ne ma'ana hujiranin ƙor'an kamar sun bar alƙor'ani kamar sun yi aiki ne domin allah zai kama su akan wannan shek muhammadu al'amidu shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-musulmi a cikin littafinsa al'adbun namir yake cewa waɗansu malaman usulun fiƙi suka ce wannan aya ce ɗaya aka iya kafa hujjar ita ce a'a akwai ayoyin da suke ƙarawa akan wannan آية تفرق لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون sun bar yin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kaga kamewa ne tarkun ne amma Allah ce labi sama kanu yaf'alu yayi muni abin da sun ka aikata ashe at-tarku fi'l na fata ku ce laula yanhahumur rabbaniyuna an qawlihimul ithm wa aklihimus suht labi sama kanu yaf'alu kaga ba su hana su ba sai Allah ce abinda suke aikatawa yayi muni ashe at-tarku fi'l a wannan ne zaka gane cewa turawa da suke cewa wai su a shari'a su suka kawo irin wannan qur'ani bai magana akan shi ba misali idan ka ga mutane sun yi accident baka tsaya da motar ka ba sun yi hatsari kenan ka wuce to juju zai iya daure ka ko mu ce alƙalin kotu zai iya daure ka saboda baka taimaki wanda ya kamata ka taimaka ba kaga yaro zai ketara hanya wanda bai da wayo kuma kana ganin manya manyan motoci da wuce sai kai kare shi to idan aka kashe shi kuma za a kama ka to musulunci yayi bayanin wannan ba yau na ba France ta zo ko turai Ingila ta kawo mana wannan tsari akwai shi a musulunci wanda dubban matsaloli za a fitarwa karkashin wannan ko ruwa na fata ana fahimtar ka mutumin da yake da ruwa ga shuka ɗan uwansa za ta lalace yadda mai ba shi ruwa ya hada shi har ta lalace yan zo gidan alkali zai biya matukar shi ruwan sun ishe shi to babu wani dalili zai hana ɗan uwan shi ba sai kuma fahimta ba matsaloli ne masu yawa to da ya ce ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alquran hadha alquran nan ma akwai ta mas'ala abin da yasa nake kawo irin wannan da yawan waɗansu in suka ɗauki alkur'ani da sun fassara gundarin lafuzza sai su yi wuce gaba nan da na a ce wata uku an sauke ƙur'ani akwai husar aiki haɗa al'ishara ismul ishara lil ƙaribi abinda yake kusa kuma ka rabani to ƙur'ani allah ya yi ishara zuwa gare shi ga abinda yake kusa wani lokacin kuma sai ishara gare shi da abinda yake nisa tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun kaga tilka nisa sannan yace zalikal kitab kaga za yayi lilba'i kuma yace inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya qum kaga hada lil qarib inna hadhal qur'an yaqussu ala bani isra'il akthara alladhi hum fihi yakhtalifun to yake haka abu guda a ce yana nesa yana kusa ai abin da ta da hankali ko to ya an ka gaba da wannan shubha ya zaka yi ba ka ce a ni na yi imani da qur'ani ba ruwa fice can zuwa tarfada ba ba haka ake cewa ba amsa ya kamata kai kokari ka bayar domin alqur'ani yana raddi ga shubha in baka gane ba kai bincike ko ka tambayi malamai ko abokan ka dalibai ba komi ka sani ba tana yi wa Allah sanar da wani abu abin da baka sani ba sai malamai suke cewa inda an kai ishara zuwa ga alkur'ani yana kusa lalle tabbas alkur'ani yana kusa gare mu don abu ne Allah ya sauƙaƙa shi wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir inda qur'ani aka ce yana nesa tabbas yana nesa don ba wanda zai kawo tamka alqur'ani qul la in ijtama'at al-insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin wa lan taf'alu taf'alu ya fi karfin ku ya muku nisa kaga sai ka ba mutum amsa wanda yake da rabon karba ya karba wanda bai da rabon kuma shikenan mun ji wannan da kyau to kenan wannan matsala ba yau bane ta fara a ce makarantun qur'ani sun samu matsala masu karantar da alqur'ani sun samu matsala tun lokacin da qur'ani yake sauka wannan problem din akwai shi ashe bincike na ɗalibai game da kula da alkur'ani a tarihin musulunci kana iya ɗauko tun wancan lokacin ka zuwa wannan lokaci ko kuma ka zaɓi wani lokaci daga cikin lokuta ka ga waɗansu dalilai za ka iya bayarwa da mafitar da za a samu mun ji wannan da kyau nuktan mu ta gaba saboda lokacin namu ba lokaci ne mai yawa ba sunayen alkur'ani da sifofin alkur'ani abu na farko menene ma alkur'ani da yawa in ka ce mutum alkur'ani sai ce alkur'ani gashi nan a miye ba shi alkur'ani da ba abu na biyu sunayen alkur'ani kuma miye alaƙar su miye a waɗannan sunaye miye dalilin saka su ga alkur'ani abu na uku sifofin alkur'ani sifofi mustambaka da musarraha abu ne wanda kira da muhimmanci mu san shi saboda rashin sanin alkur'anin da kyau yana daga cikin abin da ke sa sakaci da shi ko ba ka nan bane da zai da mutum bai san kuɗi ba ya aka mashi kuɗi sai yi sai wasa da su amma da ya fara sanin kuɗi yanzu yaro in ka bashi jaka goma ma sai ke ci ta amma kai ko kiɗi aka yi makana rawa baka tashi jaka goma haka ne kuma haka haɗalla to rashin sadin menene shi alƙur'anin karan kansa ba wai mutum shi ba a'a kamar karancin fahimtar mu da shi alƙur'ani yana ci abin da ya haifar muna da wannan da haka musan suna shi alƙur'ani ne ake nufi da shi yaya sunayen alkur'ani suke kuma miye alaka su da ina aka tisgo su aka ciro su sannan kuma sifofin alkur'ani wannan abu ne mai muhimmanci kuma karatu ne mai yawa ba za mu iya cewa komai za mu yi bayani kansa ba amma mu dan tsatsakaru saboda wadansu mas'alolin sai dai a faɗaɗa bayani yan uwa su faɗaɗa koko a wata dama in Allah ba da iko a faɗaɗa bayani kan wata mas'ala shi alkur'ani wadansu malamai suka ce ba sai an yi ta'arifinsa ba tunda duniya ba ta iya kawo yan alkur'ani shi kina an huta waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a akwai ta'arifin alkur'ani ana masa ta'arifi don a gane shi a bambanta shi da sauran waɗansu abubuwa a ta'arif kuma labudda an ya kuna shamilan jami'an mani'an ya zamanto jami'an sai ya tattaro dukkan abubuwan da ake bukata na abu sannan kuma mani'an ya hana wani abu wanda ba shi bai shiga sai a tantance shi sai suke cewa alkur'an huwa kalamullah shine maganar Allah ashe lafuzzan alkur'ani daga wajen Allah suke masu cewa qur'ani alkalamun nafsani ne akwai matsala masu cewa qur'ani makhluk ne akwai matsala kuskure ne domin Allah ba halitta bane balle a ce maganarsa ta zan halitta da alkur'ani makhluk ne da qur'ani ya mutu ko ya mutu wata rana shi ko duk abin da bai mutuwa kenan ko ba mi ba ba halitta ba mun ji wannan da kyau kalamullah maganar Allah ce don Allah ya kira shi kalamullah wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah afatatba'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah alqur'ani magana Allah ce wasu malamai suka ce al-lafzul arabiyyu lafazi na larabci kuma alqur'ani da larabci aka saukar da shi inna anzalna qur'anan arabiyya mun jona da kyau to don da ya ce kalamullah don da ya ce allafzul arabi duka wannan akwai saura domin ta'arifin bai cika ba in muka dauki cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dai abba larabi daga cikin annabawa akwai ruwayoyi da suke nuna akwai annabawa da ba shi ba wadanda Allah rabawa ko ba haka nan bane to kenan allafzul arabi wadancan annabawa an ba su littafi kenan da larabci ne kuma za a ba su don wa ba arsalna min rasulin illa bi lisanil qawmi kaga bai isa in an ce kalamullah bai isa dan at-taura kalamullah ce injila kalamullah ce zabura kalamullah ce ko ba kadan bane to al-munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda an ka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-qur'ani kiran daga nan an fitar da duk abin da ba shi ba sannan sai an ka ce al-muta'abbadu bi tilawatihi karatun alkur'ani ibada ne duk harafi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha hadisi da Abdullah bin Mas'ud cikin sunan Tirmidhi duk wani abu da zaka karanta in ba alkur'ani bane bai yi a ce duk harafi kana da goma al muta'abbadu bi tilawatihi sannan kuma al mu'jizu bi aqsari suratin minhu shi qur'ani yana gajiyar da bayi da aqsar sura sura mafi gajarta ba a cewa asgharu sura saboda kan makiya addini su samu kafa su ce cikin qur'ani akwai sagiro akwai kabiru wata yarinya aka kai su makaranta ana koya musu larabci sai aka ce kabirun babba sagirun karami to ita ko sunan babanta sagiru ta ce wallahi malam baba na wa karami bane to da haka al-mu'jizu bi aqsari suratin minhu sura guda ba za su iya kawo don an ce su kawo ƙur'ani sun kasa su kawo sura goma sun kasa su kawo wato su kawo sura goma sun kasa su kawo alƙur'ani sun kasa farko su kawo sura goma sun kasa su kawo wato sura ɗaya sun kasa sannan kuma almabdu bi suratul fatiha ƙur'ani yana farawa da suratul fatiha ba tartibun nuzuli ba a tartibul mushafi sura ta farko da ta fara sauka ita ce ikra intabe kuma aya ta ƙarshe al-yawma akmaltu lakum dinakum game da shari'a aya ta ƙarshe game da littafin alkur'ani shine al-wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dan su ce wannan wannan to sai kai hattara zaka iske ra'ayi na cewa ayoyin da suka sauka na ƙarshe zaka isa mun ra'ayi sun kai kusan guda goma ko fiye da goma kadiba cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti sai ka iske wani sahabi ya ce aya kaza ce ta ƙarshe aya kaza ce ta ƙarshe saka iskira ayi goma ɗan ƙur'ani sai kace kajiya wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza mun gaya muku duk haya ya ce ya za mu yi shi yasa ɗalibin ilimi kai har tara da matsalolin ilimi dukkan waɗannan malamai da suka kawo waɗannan ra'ayuka sai suka zaɓi ra'ayi biyu da na ma'ida da na tabakar suka ce sauran kowane sahabi ayar da ya ji ta ƙarshe ga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam sai sa ita ce tsammanin ta ƙarshe ko kuma a'a aya ta karshe da ta yi bayanin gado ita ce kaza aya ta karshe da ta yi bayanin hukunci kaza ita ce kaza har a zo ga waɗannan biyu sai a zo nan al'akhiriya al-mutlaka da al-muqayyada akwai al'awwaliya al-mutlaka da al-muqayyada al'awwaliya al-mutlaka da muqayyada in baka fice shi ba ko cikin qur'ani zaka samu matsala dan yan qur'ani da aka zo aka ce abu na farko da za a yi mai mutane hisabi shine sallah an ka ce kuma abu na farko wanda za a yi hukunci tsinkarin mutane a ranar tashar kiyama shine jini fiddima an ka zo an ka ce kuma abu na farko wanda za mutane na farko wanda za a hisabi shine da wanda Allah ya bashi ilmi da wanda Allah ya bashi kuɗi da wanda Allah ya bashi karfi ya Allah ya tambaye su me yasa kuka yi wannan sai su ce dan ka don ka mun kai ya Allah ce Allah ce a'a ta to kai kashi can an ci ga na farko na an ci ga ya shi mu ga abu kararaki saboda rashin sanin al-awwaliyyal mutlaqa wal muqayyada to irin waɗannan mutanen galibi in kana tattaunawa da su a hadisi za su baka wahala dauko mas'ala akwai ta cikin qur'ani sai ka aza musu abu na farko da ba aima bawa hisabi cikin ibada shi sallaci abu na farko da ba aiba mutum hisabi alaƙar shi da sauran bayi waɗanda ya zalunta jini za a farawa da shi su ko na farko da za a fara yi ma hisabi akan ni'imomin da Allah ya ba su su ne waɗannan da wani da wani da wani hada fil ibada wa hada fi haqqihi fil huquq bain nas wa hada fi al ni'am allati an'ama Allah biha ala ibadihi to sai ce kai wannan duk larabci ne hayaniya ce sai mu ce to kare da qur'ani eh to zo cikin qur'ani akwai shi annabi musa ya ce shine farkon waɗanda an muminai da nassi na alqur'ani wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كو دكاء أو تكراء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ومؤمنين وسكرة الله فالنبي موسى تشيني فرقم واسو إيماني alhali ko annabi ibrahim ya gabace shi annabi adamu ya gabace shi to su ba mu binne bane kuma ƙur'ani ne faɗa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce shi ne farkon musulmai kwata-kwata ƙul inna ni hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ko wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin shine farkon musulmai to duk annabawan da sun ka gabace shi kafirai ne ƙur'ani ne kuma ya faɗa in baka san awwaliya muƙayyada ba da mutlaka ka shiga cikin matsala shi yasa karatun usulul tafsir da usulul fiqh da usulul hadith yana taimaka duk lokacin da an ka samu iskalin wata matsala akwai ka'idodin da za a koma in baka karanta su ba radda duk irin waɗannan mutane suka shigo sai an gani ka kana zuha ko kana gumi ba sai ko kuke tana ba ko zuha ko gumi ka rasa yadda za ka yi to amma in ka gane wannan da ya ce wa ana awwalul mu'minin fi ummati ko awwalul mu'minin fi ummati annaka la tura wa ana awwalul muslimin can cikin suratul an'am fi ummati kenan muqayyadin don duk annabawan da suka gabace shi musulmai ne kaf kuma babu annabin da ya zo da na addini da ba addinin musulunci ba muna sai a ce addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci addinin annabi isa kiristanci addinin annabi musa yahudanci na ka hada cikin tarko babu annabin allah wanda ya zo da na addinin da ba musulunci ba shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bambanta shi yasa yake faɗa al-anbiya wa abna'u allah su annabawa kamar wato ƴaƴan uba ne ake cewa ko ko ummahatun shatta ma'ana uba guda shi ya hada su tauhidi sannan kuma uwa su uwaye su suka raba su mata kenan shari'o'i duk annaba musulmai ne tun daga annabi arabin ka dauko sai ka kawo ga manzo Allah sallallahu duk musulunci suka zo shi annabi nuh musulmi ne watlu alaihim naba nuhin id qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati allah fa ala allah tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qadu ilayya wa la tanzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin annabi yusuf musulmi ne rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman musliman wa alhiqni bis salihin annabi ibrahim musulmi ne id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima annabi yaqub da ayyan shi gaba ɗaya musulmi ne am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun annabi suleiman musulmi ne yake cewa wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha qawiyatu qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma suleimana bata ce wa aslamtu li suleimana ba dan shi ma annabi suleimana ba gare shi ake musulunci ba a shi ma musulmi ne ma'ahu kuma ba tana nufin rana ɗaya ba na alma'iyya tana nufin muntahi tare don kaka ce to ai can an ce kafira ce kuma shi da Sulaiman musulmi ne don ya ce innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina idan kaga ya gabace su to kuma nan yace wa aslamtu ma Sulaiman tana nufin na shiga cikin wannan tafarkin ko da ba lokaci guda bane kana cewa ina tare da wani amma ba kana nufin kuna wuri ɗaya ba mun ji wannan da kyau to da haka ba wani annabin Allah da zai addini wanda ba musulunci shi yasa kuskure ne masu da su addinin musulunci shine addinin manzo Allah sallallahu shine addinin dukkan annaba annabi Isa musulunci yazo da shi falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid bi anna muslimun annabi Musa musulmi ne wa qala Musa ya ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne yace inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yace قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما بالله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شيسا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله أكبر ya kamata mu fahimci wannan to kenan akwai awwaliya muqayyada da mutlaqa haka akwai akhiriya mutlaqa da muqayyada in an samu akhiriya aya ta karshe ta sauka da hukunci kaza ko ko shi sahabin aya ta karshe da yaje sa tsammanin ita ce ta karshe to nan za a dauki wadancan ra'ayuka sai mu zo mu gauda biyu kama idan ita ce aya ta karshe game da hukunce hukunce sai mu kayyada ta bil ahkam ita ko waccan ta bakar sai mu ce ita ce ta karshe mutlaqan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun in ba haka ba akwai aiki gaba المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس شما نن ناس الترتيب المصحفي لا الترتيب النسوي هكذا كي kakka zo kai ta kwasa karatu haka kana ta bi babu bayani kana ganin na yi littafi kaza na littafi kaza ba daga nan take ba shin ba yin ba ka gane kana shirye da ka karantar da waɗansu kana shirye da a yi maka tambaya cikin littafin tun daga farko har ƙarshe in ba ka shirye cikin wani wallahi kalbar cewa ka karanta mara ismail ya ji a sake karatu to ai ba ku sake wa kuma waya gari ta wannan amma ne ta yi alkhairi nan shi ɗanga ce ma to ai lokaci ya tafi lokaci bai taimaka ya ka gyara ya fi alkhairi to wannan shi ne ta'arifin alkur'ani abu na gaba sunayen alkur'ani da sifofinsa sunayen alkur'ani guda biyar ne na farko alkur'an imamu shafi'i a cikin littafinsa an risala shi yana ganin alkur'an alam ne murtaja haka kawai an ka caccaɓo shi aka ciro shi bai da alaƙa da wata ma'ana jamhur suka saba imamu shafi'i suka ce mushtaqqun ne asluhu daga qira'a ne qara'a yaqra'u qur'anan masdar mithlu ghafara yaghfiru ghufranan shi ku qur'ani karanta shi ake inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana to kenan kalima ta alqira'a daga nan aka ciro shi sai dai asalin kalima ta alqira'a ko ta zamanto daga aljam'u ne hahadawa wasu ka ce ƙur'an masdar ne bi ma'anar fa'il domin ya haɗo harufofi ya haɗo kalimomi ya haɗo hukumce-hukumce ya haɗo tarihin mutanen farko da ƙarshe wasu ka ce a'a makuru'un na cikin shi na aka haɗa sai da wanto in ma bi ma'anar fa'il ma bi ma'anar mafu duk dai babu matsala kuma allah ya kira shi ƙur'ani da kansa nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran one suna na biyu na alkur'ani shine alkitab zalika alkitabu la raiba fihi daga kataba yaktubu shine ya rubuta ko ko kataba yaktubu ya wajabta akwai hukumce hukumce da an ka wajabta dole sai an yi imani da alkur'ani gaba ɗaya ɗinsa ko kuma rubuta shi za a yi shi yasa a ce rubuta qur'ani bid'a ne wannan kuskure cewa hada qur'ani bid'a ne kuskure ne tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayar da kuttabul wahyi sannan tun shi na raye Allah ce zalikal kitabu to ya aka ɗauko takarda da takarda da takarda aka haɗa su canza suna aura sai suka zama tomi kitab ashe Allah ya bayani mun fahimci wannan ana kiran shi al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil Allah ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira sannan ana kiran shi a zikir wa an zanna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim a zikir saboda ana ambato da shi koko cikin shi akwai tunatarwa wal qur'an zikir sai kuma suna na ƙarshe a tanzil masdar ne na nazzala yunazzilu tanzila wato fa'ala in ya zamanto babu harfin illa ƙarshen shi to taf'ilan yake zuwa قدم يقدم تقديما أخر يؤخر تأخيرا ميز يميز تمييزا كما هكذا نزل ينزل تنزيلا مصدر تو مصدر سيسوكا بمعنى المفعول المنزل أدين سوكر والي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يتي وإنه لتنزيل رب العالمين سيتي نزل به الروح الأمين to an ka ce na zala bihin ruhul amin wannan ita ce ƙira'a ta imamu nafi'a ita ce ƙira'a wato ta abu ja'far an gani ko sannan ita ce ƙira'a ta ibnu kathir al-makki sannan ita ce ƙira'a ta abu amr ibn al-ala sannan ita ce riwaya ta hafs an asim sauran ƙurra sai sun ka karanta na zala bihin ruhul amin in an ce na zala bihi wanda ya sulko da shi الروح شيني فاعل ان ce nazzala bihi wanda Allah ya turo shi ya sauko da alqur'ani ar-ruhal amin sai zama maf'ul bihi kuma sai ka kuma da tafan taujihin qira'at da sanin qira'a mutawatira da shadda da ake taujihin su bincike ne mai yawa alal aqall ka samu littafi sunansa al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na wato ad-doktor Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya bincike ne da aka rubuta sai ka tattaro ka riba cikin fihras in ka zo tafsiri in ka ga aya cikin fihras ya kawo ta sai ka duba in ka ga kira'o inda ke ciki sai ka ga taujihin su haka za ka yi ka tsira littafi guda ne baka misali akwai sauransu muna yin mukaddima can mun fara faɗan waɗansu in Allah ba mu iko za mu ci gaba da bayanin su dan ilimi bai tsaya ga mutum guda ba bincike ne mai yawa saboda kusan ilimi ne kake sa tsamanin ya tsaya gare ka mun fahimci wannan to kenan sunan qur'ani tanzil ya tabbata kuma ana nufin ismul maf'ul da shi munazzal an saukar da shi waɗannan su ne sunayen alkur'ani kuma mun ji ma'anarsu to sai sifofin alkur'ani sifofin alkur'ani malamai sun kasa su gida biyu akwai asifat al-musarraha Allah ne ya faɗe su in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti ya kawo sashi daga cikin su in ka diba cikin wani littafi al-ayatul mutashabihatul al-fa'a na ad-doktor abdullah tayya ya kawo su sifofin alkur'ani kowanne daga cikin su yana nuna baka hatsarin da al'umma take ciki wajen sakaci da alkur'ani domin kowanne suna ana iya istinbatin ta'alili a ƙarƙashinsa ai dole sai an ba da misali don wani kawai jin yayi an yi wani larabci hakan ga bisan ina ne ake ba Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina da alkur'ani an ce nuran haske ne ashe dan mi Allah saukar da shi karkashin wannan kalma ta nur dan mu gane cewa in muna son mu gane hasken al'amuran mu gaba ɗai sai mun koma alkur'ani mu ko sai aka ce a le coran est déjà dépassé wai wai ɗan boko wai wai an rauce lokacin qur'ani to kaga wanga kalubale ɗai bai ishe mu matsala ba ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku ashe lil barhana daga cikin da sauka da shi dan ya zamanto hujja wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ila Allah ila al-Qur'an war rasul in kana hayyan ترجعونه إليه أو ترجعونه إليه وإن مات ترجعونه إلى وترجعونه إلى سنته الصحيحة to wannan sifofi ne na qur'ani duka Allah ya faɗi su zaka gani hudal lil muttaqin ko ba haka nan bane shiriya ne don shiriya ne sifofin alqur'ani suna da yawa ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur kaga alqur'ani an saukar da shi kenan lil maw'iza don nan zaka fahimci ta'lili wa shifaa'un lima fi sudur waraka ne ga cututtukan zukata akwai wani ciwo suna ne shirka akwai wani ciwo suna ne girman kai akwai wani ciwo sunanai munafinci akwai wani ciwo sunanai jiji da kai to amma dai ni duk farmasi na duniya ba wai nan mana ɗaya ba da muke nan ni duk na duniya ba taɓa jin wata farmasi da ake sai da rukun premium in ka sha za ka daina girman ka ba sani ba ko akwai to maganin dole sai an dawo to ai shifa'un lima fi sudur waraka bai ce magani ba waraka saboda in dai har hakikatan ka bi qur'anin ka waraka akwai bambanci tsakanin waraka da magani ana iya warkewa ba a sha magani ba ciwo ya cika ai Allah gara ma sai dauki mashi ko karan ba ana iya a sha magani kuma ba a warke ba kenan waraka daban magani daban kan mu ta kwada su wa shifa'un lima fi wa hudan wa rahmatun lil mu'minin alqur'ani hudan shari'a ne wa rahma kuma rahma ne lil mu'minin ga mu'minai ashe waɗanda duk sifofi ne an saukar da alqur'ani dan ya zamanto rahama gare mu ashe cewa in an bi alqur'ani za a samu matsala ƙarya ne ma an zalna alaikar ƙor'anin ta shi mun ji wannan da kyau to haka za ka bin su wa an zalna ilaikar kitabu bin haƙƙa musaddiƙa lima bai da daihi minar kitabi wa muhaiminan alaihi ka diba cikin da tafsirin tafsiri muhaiminan duka galibin tafsirai suke cewa mai shaida ne ko mai tsaro in yayi shaida ya tsari ashe an saukar da ƙur'ani don mu gane duk ƙaryar da an kasa cikin attaura da injila to shi ƙur'anin yana bayyana gaskiya da ƙarya ya nuna wannan shi ne gaskiya wannan shi ne ƙarya inda haɗar ƙur'an ya kusa ala bani isra'il akthar alladhi hum fihi yakhtalifun an sabkar da alƙur'ani saboda abubuwa daban-daban daban-daban nan ƙarƙashin sunaye to nan da ba da sifat musarraha to ina mustanbaqa mustanbaqa kuma waɗanda za a fahimce su ne ta ƙarƙashin nasoshi to amma ba a cewa sifofi ne na alƙur'ani sai dai a kawo su min babil ikhbar domin alƙur'ani magana Allah ce kirkira wata sifa ko suna ka danganta shi zuwa ga alƙur'ani kamar danganta shi ne zuwa ga Allah a aqida kuma wannan bai yiwuwa na fata fahimci ni asma'ullahi ta'ala da sifatihi ko ba haka ba eh ai sun zama tomi tauƙifiya ko sai an samu nassi ƙur'ani ya faɗa ko kuma hadisi ingantacce na mazu sallallahu alaihi wa sallam to sai kaga an ce ƙur'ani mu'jizun ne mu'jiza ne ko to ai babu ayat da ta ce ƙur'ani mu'jiza ne babu to ba a ɗauka wannan suna sabon ƙur'ani min ba a ce sunansa ne ko sifa ce tashi sai dai a ce a'a ta fuskar nasoshi da suka nuna fa in lam taf'alu wa lam taf'alu to ƙur'ani mu'jizun ne hada min babil ikhbar mun fahimci wannan da kyau to na baka misali shi yasa dole sai ka fahimci wannan akwai bincike mai yawa ba mu iya kawo shi wajen istinbatin mas'ala idan suna ya zamanto mushtaqqun ne ana iya fitar da mas'ala a karkashin sa in ya zamanto jamid ne gaira mushtaq to ba a istinbatin mas'ala karkashin sa sai in ya zamanto muawwalun bi mushtaq kadiba cikin adwaul bayan fi idah alquran bil quran na ash-shaykh al-allamatu alquran wa allamatu alqurani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin a cikin suratul nur inda fi buyut al-adina allah an turfa wa yuzkar wa yuzkar fiha ismuhu an gare ko da kuma al'iklil fistin baƙin tanzil na imam suyuti a ƙarƙashin wannan aya ya kawo irin wannan matsala babu rukun da maka bayaninta ga ya ake yi a yi istin baƙin jami'in idan uwila bi mushtaƙin haka sun kaci mun samu sufofin alƙur'ani mustambaka da musarraha mun ba da nisan ɗin yanzu sai mu zo zuwa ga matsala kafin ta ƙarshe shi ne cewa shi wannan alƙur'anin da muke gani sakacinmu da shi saboda ba kamar mutum ne laraba suna da wani abu da suke cewa la tanfuru dur bainar khanazir kakka dauki lulu ko zinare ka watsa tsakiyar aladu sun san muhimmanci a'a to kamar haka ne ba ina nufin mutane aladu bane Allah ya ba mu abinda shine mafi kima wanda bai taba wata al'umma ba amma saboda muna sakaci ba mu san kimar wannan abin ba shi ya kai mu cikin halin da muke ciki a yanzu alqur'anin nan Allah ya faɗa shi ne sanadin ɗaukaka ga manzo sallallahu Alaihi wasallam wa innahu la zikrun laka malaman tafsir suka ce sharaf ɗaukaka kace domin lokacin da ba a turo shi alƙur'ani ba shi bai da wannan matsayi wa kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik ba haka bane wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin sharafun lahu wali ƙaunika da mutanenka da ƙad an zanna ilaikun kitaban fihi zikirkum ɗaukaka muke nan fa to kamar mutum na yabbar abinda a ɗaukaka shi yake ruguza kanshi da kanshi ko haka ba to wannan shi ne abinda yanzu duniyar musulmi take ciki ina fata fice ne amma allah ce wa saufa tus'aluna ka kusan radda an ka tambaye ka game da sakacinka na alkur'ani ka ce ka yi wasa da shi kiyama ka ko shirya amsa ta ka shirya makanka ko in ce mu shirya makanmu bayan wannan kafin in je masala ta ƙarshe wadda ita ce za mu abin nan don lokaci yana ta korata yana ta korata za mu yi ƙoƙari mu faɗi wata masala sannan mu je ga ta ƙarshe sai mu ɗan ba da alƙaluma don saboda ita wannan masalar faɗinta ne da yawa sosai ko waɗannan kun ga a gurguje da muka yi ta tahiya shi ne cewa alƙawari ne na Allah duk abin da ya samu alaƙa da alƙur'ani ba yadda za a yi sai ya zama to shi ne top a duniya da lahira ko ba ka nan bane kun ga cikin mala'iku wanda fi kowane daraja mala'ika jibrilu ne Allah ce kulman kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah kaji shi zuwa qur'ani cikin alluna duka gaba ɗaya ba allon da ya kai lauhin mahfuz daraja Allah ce bar huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz a cikin garuruwa babu garuruwan da suka kai makka da madina daraja cikin qur'ani akwai makki akwai madani babu amuriki babu afiriki gashi nan dai sabkashi a waɗannan wurare shekarun da suka fi koɗanmi shekaru daraja da kima su ne shekarun da alkur'ani ya sauka guda 23 rana wata mafi daraja wadda alkur'ani ya ƙara sauka da hukunci babu ranar da kai ta daraja ita ce ranar arfa al yau ma akamaltu lakum dinakum ranar da ƙur'ani ya fara sauka ita ce rana mafi daraja shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran kuma babu daren da ƙur'ani ya fara sauka kuma babu wanda ya kai gare shi watan da yafi kowane wata shahar ramadan daren da yafi kowane inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr khairun kadi bijibiru shi ke zo da wahayi ko da wahayi ya yanke yare na zuwa amma saboda wannan daren da qur'ani ya fara sauka Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ashe jibril ya dan saukowa ne wani lokaci sannan lailatul qadri kin sai ce khairun min alf shahr sai kuna abu a ce guda ai daren lailatul qadri daidai da shekara daidai da wata eh, dubu shike kenan shekara 83 da wuni ne da waye ce maka daidai da wata uku Allah ce khairun shine mafi alkhairi ba an ce ba daidai da wata dubu yake wanda fasara da kake yi ta bugici wanda yana daga cikin wasu ayoyi daban-daban da mutane suke fassarawa akan kuskure wani maudu'i ne mai zaman kansa na fata hukunci wata rana Allah ba da iko mai karatu kansu suna nan ya gaji mutum ya zo ya buga ayo ce ai kaza ne ko da aka bincika ai da shi ai karu ne ba a taba mai kuɗi ne shi ko ba za a mai kuɗi ne shi ba shi ko Allah ce awalam ya alama anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a ashi akon da ya kula da dukiya suna nan da yawa babu lokaci ba zai fitar lokaci mutum kawo su ina fata ana fahimta ta to a takaicen takaitawa idan muka zo kuma kan wanda ya fi kowa cikin annabawa shine mi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka ba alqur'ani al'umma da tafi kowace al'umma ita ce al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda an bata alqur'ani cikin al'umman nan wanda ke jagorantar mutane a cikin sallah ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah ko haka nan bari sannan cikin wannan al'umman wane ne ya fi bayan al'umma ita ce ta fi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama a hadisi na Uthman radiyallahu an a cikin sahihul bukhari duk wannan falala yaren da fi kowane kima a duniya wani yare ne inna anzalnahu qur'anan arabiyya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje yaki a kashe mutane in zai musu sallah za a su tsoron ce ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an ka jibi duk waɗannan falalolin amma musulmi dai kamar dai ban san ko bacci mutu ba ko mene ne Allahu a'lam to ba ka nan bane to aje wannan yanzu aka ta yi ran tashin alƙiyama kowa ya an kasu sai a bashi masaukin shi amma shi mai ƙur'ani ahalullahi ake kiransu ba ba ka nan bane eh ahalullahi ake kiransu wato kama a ce na Allah da hausa a ce na Allah kama Allah ya keɓance bakan shi waɗanda na musamman nashi ne to in an ka zo sai a ce wa sahibul qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqraha shi mai qur'ani ba hada inda bashi ja in izu 30 gare ka ka kai daidai nan benin ka ya tsaya mai izin biyar daidai nan benin shi ya tsaya mai sattin sai ya kankani tun da dai babu sattin da ɗaya a to da wannan ai duhu ke wani ya ce wanda babu ko ɗaya a to in babu ko ɗaya dai akwai rabin to dai rabin za ba so alzikan walla to don haka ashe duniya da lahira kowa nashi jagora a ranar tashin alkiyama wanda zai zo da shi annabawa za su yi jagoranci ga mutanensu yau mana da ukun la'una sun bi imamihim ibn kathir ke cewa sharaf ne ga malaman hadisi saboda manzo Allah sassan shi ne imam ɗinsu to su ku ahlul qur'an ha iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi karanta muqaddima ta shatibiyya kaga yadda imam shatibi ya bijiruru baituttuka na nuna hikima alqur'ani da darajar ma'abuta alqur'ani kafin ya shiga cikin zancen zanawat suna da yawa wa inna kitaballahi awsaqu shafi'in wa aghna ghana'in wahibun mutafaddila wa khayru jalisin la yuballu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythu al-fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri yalqahu sanan mutahallila hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhirwati al-'izz yushtala yunashidu fi irda'ihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala fa ya ayyuha al-qari bihi mutamassika mujillil lahu fi kulli halin mubajjila هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا ayoyin ga sunan hadisan ga sunan ƙa'idodin ga sunan amma wai yau cikin al'umma ta musulmi ake cewa mai karanta alkur'ani mai da abidin babu abin in ka sa aka karatu da kayan yayi ana kai shi da yau ta fi zirkon alin kari a wanga zamanin subhanallah wanda kuma karatun qur'ani bai hana aina boko muna da malamai wanda sun yi boko sun yi addini dauki misali sheikh albani albani zari rahimahullah dauki professor isa ali fantani gashi yayi boko yayi addini waye ce ba ya hada su mai hula yanzu ga shirin ya zama kwamishinan ilimi a jihar sokoto kwamishinan da yanzu jihar bashi basan kodin ilimi ne ko nabi waye hana suna da yawa amma saboda an yaƙe mu mutum yana ƙarami gaba kan sai ya je makarantar alkur'ani sabjidi man shirin ka zuwa ko da yana ɗauka kaɗan kaɗan domin ilimi ba a samun shi rana ɗaya vakansu goma wata talatin ne nawa zai samu amma nuna daga wannan sai wannan bai yiwa a haɗa su wata arba'in ne hudu ko mallan ya ba ƙara hudu don saboda wata guda cin yi shi aka yi wajen shirye-shirye da wasu abubuwa to wata hudu ka buga su sau goma wata arba'in idan ɗan ka yi vakansa na shekara goma da ce zuwa troisième shekara goma wata arba'in ana yi ɗan ka san ba ƙarfi aiki ba banda da samdidi ba shi samdidi ba shi don haka waɗannan abubuwa dole na mu fahimci kalubalen da duniyar musulmi take fuskanta game da alkur'ani nuqassimuhu ila qismaini mu kasashe biyu saboda lokaci yayi maza ya masu at-tahaddiyatu ad-dakhiliyya wat-tahaddiyatu al-kharijiyya akwai waɗanda kitsa mana su aka yi daga waje akwai waɗanda mu da kanmu muka haddasa maka musu kaga daga nan bincike ya koma sabu domin a dakhiliya da kwai kharijiyya akwai kharijiyya ba abin mamaki bane don su makiyan Allah ne ba ku ka jiran makiyan Allah ya barka ka fahimci muhimmancin alkur'ani don zaka yaƙe shi ka ci nasara akan shi waɗanda suka yi aiki da alƙur'anin nan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka aka koro su ba gidaje ba kuɗin an amshe ƴaƴan auren an raba komai an raba su da shi kuma sun ka yarda saboda da gaske suke yi Allah ce ulaikum musadiqu ansar suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafaka duk duniya har da ƴan uwan shi na jini sun ƙi shi suka ba shi mafaka suka ce za su iya bugawa da duniya cikin shekara goma kafital ta kafirci makka ta koma kafital ta addinin musulunci saboda gaskiyar da suka yi Allah suka aiki da alkur'ani abu yanzu nan a ce makarantun ƙur'ani kullum aka zo su da boko ma a ta yi can yan boko suka sha makai na addinin namu sai tausayi alamai masu karantarwa mallan wani lokaci an ci bashin omu an ci bashin garin kwanci mallan ya zo surikin titi da daba bai iya bi in ba a yi anniya ba sai an yi abin da garba hau shiga cewa bashi in yi yawa kafa ga biyar wanda sai an sa kai malamin da ke karantarwa wai ana jiran ya kasa ya gudu sai a yi dariya ƴaƴan ku kenan su halaka su rasa ilimi goma goma na laraba wanda bai da hali an san wani bai da amma masu kuɗin ma dala ɗarin ta wata sai a yi wata goma mai kuɗin bai biya ma ƴaƴansa ba to shi mallan ƙasa yake ci kuma ga mallan bai da abin nan kusan kullum sai a ta cewa mallan ga irin taku wallan da mata uku kuma babu dan abin da za a yi kaga bar sai na ci a ta mallama ai su masu da su dan ci dan wani abu ne mai tsada da ko ga shi nan to in ya zama to haka muke ba alqur'ani bi muke jira ga wani duk inda ake karanta alqur'ani suna nan sun yi vision su sun san su a duniya zan ba da misali biyu daga nan sai in dawo namu dakhiliya in ba da waɗansu misalai daga kansu za mu kulli a'a bari a bada biyu na kharijiya turawa sun yi kokari sun tado rikicin boko haram da yawa daga cikin mutane suna cewa arziki ne da ke karkashin kasa ba wannan ne kadai ba daga ciki akwai yanki na noma wanda musulmi suke samun abinci wanda yana taimaka ma al'umma samun abinci kuma yana samun samun yancin kan akwai arziki daban-daban na bai da mi da mi da mi da mi wanda Allah ya san iya kashi sai abu na uku shine duk duniya babu inda akwai dubban mahardatan alkur'ani irin wannan yankin yankin mai dubu waɗansu masu hikima sun kace unzilal qur'anu fil hijaz wa qur'a fi misr wa hufiza fi garbi ifriqiya ƙur'ani dai hijaz an ka saukar da shi bakar madina ko amma wa ƙuri a fi misra inda aka samu wanda suka fi shahara da karanta alƙur'ani misra wa hufiza fi garbi afirkiya an ka har da ci ƙur'ani har da wadda ta fitar hankali a afirka ta yamma za ka iske aran ma wanda gangaren na mai 120 mako ta kalli sai dai karatu na bukata a gyara a yi tajwidi amma dai tsantsagoron har da larabawa suna bayan 'yan afirka na fata da fahimta ta to yanzu dubban maharata qur'anin nan ana jira yadda za a yi a watsar da su sai aka kirkiro wannan kaga sun ci riba uku sun hana noma kuma suna da damar da su tsatsa arziki ko sun hana adiba adibi wannan arzikin na karkashin kasa sannan kuma sun watsar da dubban maharata alqur'ani da makarantu an kashe dubban maharata alqur'ani sun ji dadi sun sun yi nasara at-tahaddiyatu dakhiliyya daga wajen kafirin su kashe kharijiyya a kasar saudiya yanzu sun kawo wani tsari ba ka karantar da ƙur'ani sai kai ɗan ƙasar saudiya tun da sun ga masu kula da alƙur'ani a ƙasar saudiya galibi baki ne shi ɗan saudiya mai hawan motan miliyon 50-60-80 vewit mai sanyi dush ko mu ce toilet ko bayan ɗaki ko salga sanyi gare su larabawa na makka a cikin resto sanyi a cikin masallaci sanyi a cikin shago sanyi bai tsayawa kai na zahi na bugunka aka baka aya guda kai ta bada wuta bayan da hadar waqt yanzu duk larabawa galibi ba ruwansu da karatu alkur'ani kulliyatul qur'ani da hadis dama dama kulliyatul shari'a tun da saudiya tana da mahakim kotu kotu akai mutum kuma wani kurjetu da'awa ina bai da wannan kuma ci wannan to yanzu an ce sai ɗan ƙasar saudiya sai ɗan ƙasar saudiya to in ɗan ƙasar saudiya ne shi kuma bai karantarwa su ko bakaken masu bakaken masu niyyar kuma an kiya yanzu an ka hana boki karantar da alkur'ani da bako dan saudiya kuma yake karantar da alkur'ani dubbai matasa na saudiya za su dina karatun alkur'ani nan da shekara talatin inda an ka saukar da kur'anin babu makarantar shi akwai matsala ko babu at-tahaddiyatul kharijiyya min al-kuffar tahdiyatu kuma dakhiliya wanda sun shafi dukkan musulmi suka da zaman kansu Allah ya faɗi dalilin da sai suka da alqur'ani su ma akwai at-ta'lilat al-musarraha akwai al-mustanbata to al-musarraha dan faɗa kowace gaba sai mu duba mu ga sakacin mu cikin ta Allah ya ce ya saukar da alqur'ani dan a karanta shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin duk da akwai faraqnahu qira'ati shadda mun rarrabe shi don a karanta shi litakara ahu don a karanta shi ya ce ya saukar da shi don a karanta shi cikin suratun ra'ad kuma kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayk ina karatun qur'anin an tsaya an san tajwidin an san haruffa an iya karanta shi da kyau ko ko dai ayi ba ce an kari amsa an saukar da shi don ayi hukunci da shi in kotu ba ta hukunci da shi ba tsakanin matanka da 'ya'yanka da harkokinmu ne da gobe a hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah an sabkar da shi don ayi tadabburin ayoyinsa ba wai a zo ayi tafsirin izib ɗaya ba a cikin awa ɗaya an gane ko don kuma masu hankali su wa'astu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab an saukar da shi don a bayyana lafuzan shi kuma a bayyana ma'anar shi kuma mutane su yi tunani su gane inda za su dosa ba su yi an bi qur'ani ba a gane ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ina bayyana ina tunani an saukar da shi don a tabbatar da tauhidi a isar da sakon Allah yau ana cewa masu da'awa rashin aiki ne hadha balaghun linnas wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahidun wal yadhakkaru ulul albab an saukar da shi don a yi gargadi kuma a tunatar ay bushara fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda an saukar da shi don aiki da shi Allah zai taimaka za a samu mafita kuma za a wahala ba ma an zanna alaikan ƙor'ana litashqa kaji waɗannan dalilan ga sunan cikinsu nawa mun kai litubashira litunzira liyadabbaru ina fata abincin wal yatadhakkaru ulul albab wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid litahkuma bainan nasi bima araka Allah ma anzalna alayka alqur'ana litashqa kenan mun saukar da shi don saboda ga sunan cikin alqur'ani Allah ya faɗi dalilan da suka sa ya saukar da alqur'ani to cikin sun kowane bangare daga cikin waɗannan shin ina muke cikin ɗari sai ka baka ka amsa cikin karatun maki nawa gare mu cikin hukuncin maki nawa gare mu cikin isar da sakon maki nawa gare mu cikin kokarin a gane tauhidi maki nawa gare mu cikin tunanin maki nawa gare mu cikin bayyana lafazan alqur'ani da bayyana ma'anonin shi maki nawa gare mu ga sunan duka Allah subhanahu wataala ya faɗa ba ni ne faɗa ba cikin karatun ya karatun namu shiki makharij tajwid har da cewa iya karantawa kokarin ka ya hada shi da al'umma qaulan wa amalan wa fi'lan wa da'watan wa tatbiqan ina shiki illa man rahimahullah dan uwa musulmi wannan maudu'in saboda faɗinsa ba ya kare shi haka amma nayi kokari ne in dan yi ɗan dubara in dan mammatse matsalolin in dan faɗe su mai yiwuwa wani ɗalibi ya ɗauka ya ƙara faɗaɗawa ko kuma waɗansu wato ‘yan uwa ko kuma Allah ba da dama wata gaba a ɗauke ta a yi bayananta don ya kamata in dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته